إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha ɗaya ga wata na sha'aban hijira shekara biyar wanda ya dace da 21 ga watan biyu 2024 yau insha Allah za mu yi darasi na 11 darasi na 12 cikin littafin riyadu salihin darasi na 12 insha Allah a littafin riyadu salihin a darasinmu na ƙarshe mun tsaya a kan hadisin anas bin malik da ke ba da labarin abu talha ke mijin babashi game da ɗan shi da Allah ya karɓa ko ƙane ga anaskin wanda kuma muna cikin baban haƙuri ne muna cikin babin na asabar wanda wannan baiwa Allah da ta yi haƙuri a matsayin mace yaron ya rasu kuma ta ɓoye gaya mai na raso yaro sai da ya ci abinci kimsa ya komi mu'amala da ita wanda daga baya ta sanar da shi da raso yaro shi ne dai magana ta masalar ta kawo hadisin da ya gabata to nan bayan ya kawo magana lokacin da aka ahi yaran dama annabi ya musu addu'a cewa daren jiya kun kanta yace na ci to Allah ya albarka cikin daren ku to wannan yaro da aka aiwa an sai yace shi aka bai dauki wannan yaro daga aiwuwar shi ya kashe da annabi sallallahu alaihi wasallam da dabino manzala ya tambaya cewa amma a hushari iya ka zo tare da wani abu da yaron ta kwarai akwai tamarat yan dabine ga su manzala ya ɗauka ya sama da wannan dabinan fa hannakahu ta hannun shi ne wannan hannakahu ya sa halishi a bakin yaron ya ɗan lasa shi ta hanniki wannan shi ne ƙarshen karatunmu na sati da ya gabata yanzu sai cewa fi ruwayatul bukhari wannan ruwa ta gabata hadisin bukhari ya kashe muslim ya kawo sai ce fi ruwatin bukhari a wata ruwaya ta imam bukhari ba ta wannan hanya da makare ba qala ibn uwayna fa qala rajul min al ansar kan bayan wannan abin da kissar wannan yaro sai wani daga cikin ansar wanda ya san wannan gida ko wannan yaron da aka ma wannan addu'a yace far'atu tis'ata auladin kulluhum qad qara'u al-qur'an يعني من أولاد عبد الله المولود yace naga yaro diya tara na wannan yaro wanda annabi ma tani ke mai ya addu'a gare shi naga diya tara na shi kowanne marashin qur'ani na me sakanta da kai albarka da wannan yaro ya samu ta wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya gabata sai ta yi wa fi ruwata da musulun din dai kan wannan hadisin na abu tsada a wata ruwaya ta isha imam musulun sai ce mata ibn da abi talha min ummu sulaim wani ɗa daga cikin ɗayan abu talha ya rasu kuma wani ɗa nashi ɗan ummu sulaim yake nan baba anas faƙalat li ahliha la tuhaddithu أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه bayan yaron ya rasu ta ce mai 'yan gidan cewa kan wanda ya ba abu talha labarin rasu wannan yaro sai ni da kaina zan ba shi labarin rasu ɗan shi faja faƙarrabat ilai asha ya zo da daren kuwa bayan ya dawo daga isha ta ce faƙarrabat ilai asha'an ta gabatar mishi da abincin dare shi na asha fa'akala wa sharif ya ci ya sha sun mata sanna'a ta lahu a hasana makan ta sanu kamar zalika ta yi kwalliya ta ci kwalliya sama da ta ci kwalliya a da ta cike da kyau ta yi kwalliya sama da yadda take a da fawaka abiya abu tsaka kuma ya saduwar aure da ita falamma arra'at annahu qad shabi'a wa saba minha lokacin ta ga ya ci abinci ya koshi ya sadu da ita qalat sai ta ce ya abatala ya abatala ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum alahum alahum an yamna'uhu qala la tace ya abatala cewa ara'ait kaman ka ban labari ya abatala nan tambaye ka law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahala baitin fatsalabu ariyatahum inda misali wasu mutane suka ba da auro a wajen wasu sai masu aron fatsalabu ariyatahum suka nemi a ba su aron da suka ba ku alahun an yamna'uhum zai su wannan gidan da aka ba aro su hana za su hana aro da aka ba su ita la dole sai mai kenan تمي وأزي أفكيت فقالت يتجد فهتسبي منك تند كاسان دهكا سيكا نملادا نرس ودنك كن الله بيتكام دام أروني الله باش كن دام الله نكون الله بتانش وكان كينا قال يتي فغدني أبو طلع يهوشي هوشين دي بانا متوبة sun maƙal bayan ta gami aka ya hushi sai ki ce mata tarkatini hatta da talatakatu sun ma akabartini bibini canzu tarkatini hatta da talatakatu kika bar ni har sai da na cakudu mana cikin halin janaba na sadu da ke kuma akabartini bibini ke ban labarin ɗana rasu misali za ta gama tun da wuri sai kamar nasa ta gaya ta bar shi haye saduwa aure sauran shi ne faɗin da yi ita da tana da ta yi kuma ta mai hikima wannan shi ke ne ce fantalaka hatta a ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa a kabar hubi maka daga nan sai huta kenan ya yi jirgin annabi sallallahu ya ba annabi labarin ga abun da abu talha kenan nan ba duk auke din ya ce ya kama hanya ba don abin cikin dare ne da sahi ne abin can ba mu karanta sai ya je da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba annabi labarin ga abin da suka yi da ummu sulaim kuma ga abin da ta mishi na ta kyale shi har sai da ya shiga ya ci abinci ya yi hadda ita ba ta ba shi labari sai faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi lailatikuma Allah ya albarka cikin daren ku ma'ana cikin kwanciyar suke cikin dare baya tambaya a arastu mulaila kun saduwa ta aure a daren jiya ya ce na'am don kuma lafazin ne daban daban annabi dai na alamuyin ya musu addu'a akan wannan dare nasu allah ya albarka cikin dare naku ƙar ya ce fahamada wannan baiwa allah dai bayan haka ta samu allah ƙadar samu da a wannan kwanciya shi kenan bayan ta ɗauki ciki ƙala ce wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wahiyya ma'a an ta yi wani bulaguro na yaƙi kuma da su aka wata abu tsanakin da matashi tare aka wata da su a bulaguran da aka yi a takaice dina mutu banaki wani aka dawo daga makka ne da aka dawo daga makka a cikin bulaguran suka dawo daga bulaguran ne ke cewa dai sai wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala madinatan min safarin la yatrukuha turuqa alat annabi sallallahu alaihi wasallam idan yazo daga bulaguro yazo madina la turkuwa tsorukan bai shigowa fuji aka da dare cikin zarkon gashin gari bai an haddare da yawa tsaye ake a bacin gari a ba an gari a ba mata labari ga annabi ya dawo da jama'a suna wuri kaza suna isowa wannan sunna ce don ganin an ce labatarwa na biya ce ta mata su shirya da kaza ta yi kaza duk dai kimtsa ta mata su kimtsa kakku zo wuce fuji a haka ku ce ga abin da bai dace ba an san da kyamata ɗan adam wannan wata ruwa da ma'ana ya kada lilin haka kin wannan kuma in lamici an ko an zu kan mutum fuji a shigo gidan daga bulaguro babu labari sun san Allah ya kawo hanyoyin sadarwa ka za ka iya waya ka yi maka taso zan zo rana kaza lokaci kaza kaga wannan ya dauki an ka zo bakin gari bakin mudu ko kan ya ce ka tsaya kaga an dauke mana tun da yanzu akwai waya akwai dan abin da ake gurin abin hadafin a sanar da su ka zo ka yanzu ba kana iya sanarwa da kayan ka taso ma an san kina kana hanya dai mai shirya ta shirya ne a wuri guda ta shirya kayan ka su wannan shi ne abin da ke manuwar dai a sanar da su ya ce fadana wumin da madina suka zo sun kusa madina fadara haru makar sai na koda ta kama un musulmi shi fadara ba makar ma'ana na koda ta bige ta ma'ana ta kama fahatabasa alaiha abu talha to tana naƙuda an ta yi a barta ta an ta yi a wurinta dalilin naƙudar da take sai aka bar abu tsana mutum da ke mai tsaya wajen matar shi kula da ita za a yi gaba wantalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abu zan ya kama hanya kenan zai isa gari qala yake kai wa labarin ya kulu abu tsana abu tsana yake bashi labarin sai yake cewa shi abu tsana yake nan yana addu'a ne kuma ya koma ga Allah yana cewa innaka lata'lamu ya rabb أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد استفزت بما ترى نادى تكي أبو طلحة يتي يا الله كاسن يا أبنجي يا الله يا برجيني إنا سان وموتة ترى أن مزانا صلى الله عليه وسلم أنت بلاغو موتة دشي كما مداول مشكو جدا دشي غشيو wakati sabasu bi matara Allah kashe an tsare ni za a bar ni kan abin da kana gani ya Allah kenan nan me kenan na gudan mata shi ka tsare shi za nan kenan zai shiga madina ban da shi wannan abin ne bai ji dadi kwarai abin ya dama ta qul ummu sulaim tana wannan magana ta yi adda shi sai ita mai naƙudar ta ce ya abatana ma ajidu allazi kuntu ajidu wallah babu wani naƙuda babu ta tsaya abin da gajin naƙuda ya tsaya babu shi allah masa addu'a shi kai tsaye in talib ta ce ta haka kuma kama hanya ba dai shi ke na ce fanfalaka na muka kama hanya mu ma muka balayi muka ta ya ce wa zaraba al-mahad shi na ƙarya ba wanda ta kulama ya ce muna zauwa madina naƙuda ya tashi Allah kadar abu muna zabuwa gari na kurata shi shi kenan kuma lahi yau shi ne kenan abdullahi bin abdullahi faƙarar li ummi shi ne kare labarin anas bin malik ya ce baba ta ta ce mini ya anas la yurji'u ahadun hatta tagadu bi ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan yaron ba a bai shan komi na nono kai sabko da sahi da jijihi ka tahi da shi wajen manzon sallallahu alaihi wasallam ka ba shi komi kenan ta yawa annabi su kai fara sa wani abu da ka ka ba shi komi ba ba shi nono falamma asaba da garin Allah ya waye an sai ce ihtamaltu fantalaqtu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na doke shi na kai wajen manzon sallallahu alaihi wasallama shi ka koma can baya na tafi da shi da waɗanda dabino da na je cin amma a hushe uku annabi ce mun akwai wani abu ce mai tamara duk da ya gabata baya annabi ashe nan da binu ya tamna ya tamna ya sa mishi a baki ya lasa kuma ya sa mai suna kai tsaye abdullah wannan shine asalin wannan wannan kisa wannan wa da ya kawo nan ya karantar da kai na addu'a Allah ya karantar addu'a lokaci guda da bayan Allah kuma da maganar tahniki iya cikin sunna wa tamna yaro kahin yaro kahin sha nono kayan sha nono kai tsaye a samu wani ba dole ba sai malam ba sai malam ba sai ba lahi ba ne ba amma abin sun ya zama suna akwai bambancin a nan salama akwai tabaruki da shi annabi ana tabaruki da shi a zanen zama ana tabaruki da komi na shi da miyan shi da jikin shi da komi ana tabaruki da shi don wannan kama sai ce a dole sai ya nemo malam da malam ki kai ma sunnar abinda kai nema ka ce ka ame ta miki ko ka yake ko uwa ma yake a sami dai dabino a tamna ya fara lasaro dabino a cikin shi ne buri ba sai malam ba annan malam ba sannan kuma addu'a ba lahi ko malam ko ne addu'a ba lahi bane ba amma asalin tahliki bai alaka da sai malam wata tabarruki ake da malam irin annabi sallallahu alaihi wasallam haka bane kenan wannan dabino an akwai shi uwa ko uba kowa na yi amma abin da ke nema sunna ta tahliki ya fara sa wannan ruwan da binu haka zaka tara tamna ya sami harshe sai la sai ka sa ka sai ya lokacin yaro ne ma ke baki ta aiki so yake fara aiki kana sa da ya ya ya da fara kai eh jaraba ta farko ta ciki ta wara duniya ta kawo ciki jaraba ta wara kana sa mu ya kuza fiye da tsaye lasa ya koyar ya ya iya koyar ba da koyar shi kan nake lasa kuma har yanzu iya lasa ne wannan sunna ce a illa kuma muna bayan abubuwa muna bayani ana so kullum nan kusan namu tsara musulunci da wani musulunci ya ce ka zai wani tsara ana son tsaftar barci gaskiya ka a zuwa zaman to zuwa kuma malamin da kuma mun mutum gaje daga bakin shi komi a cikin babu tsafta ba komi ka sama yaro bakteriya a cikin cikin hukumu Allah a samu a wanke bakin a nan kuma soke kuma soke ko lokaci dan ayyukan kenan wanke baki gaskiya wani ya ci guru ya ci wari ya ci wari ya bakin wari ce inda tura ma yaro bakin ya wari suke a samu tsabta baki ya a tamna ya sami wani sunna ce kuma ya karantar da mu cewa a sunna ana iya sama yaro suna kai tsaye ga ayyuwar shi kaga nan kun ta yi ayyuwar yaron kenan ya mata niki sunan shi abdullahi shi kenan ƙari haka shi ɗaya da ya samu yana annabta guda ibrahim cikin dare ya ƙaye shi garin Allah na wadda shi ba ya ce daren jiya an hawa mini yaro na sa mai sunan baba na ibrahim duk mutum ta bayyana nan ma ya sa ma yaro suna daga ainihin shi to amma an ce ba laifi bane an samu duk hannun da kawai ne ya sa mai suna rasati kiran ba laifi bane ba an batar suna a sati a yanka rago a sami suna ba laifi bane ba amma annan mafi yawa ya sa sunaye rai aihuwa kuma laifi bane ba wanda saka hannun aimu ana al'ada ma ɓoya ake ɓoya ake sunan ba hudu ya gwar kuskus ba wani sai uban kuna yau kuma dama asalin sai muke cewa ganin suna an raɗa suna me aka ce a hausa a raɗa suna ko raɗa suna me kalmar zai yi an raɗa mai suna a hausa wai malami za a kawo wai za a kulle zai gaya musu sunan shi kai sunan kwana a nan wai ya raɗa mai a kulle sunan ka wani haka na haka na al'ada kullum da shirme ne ba wani suna kama ya raɗa mai shi sunan shi zai mai a kulle kun sunan shi wani kurin ba wani raɗawa ba kakkamai da bai ji abin da ya ce kun sunan shi wani kwanci bai bukatar kare da kunne kuma yi bayani asalin maganar ta shahara shi kuna hanci addu'a ta alkhairi ba da da manzan Allah ya keɓance ita zama yaro haka yaro kurin addu'a ta ke wata ga ɗanka ta albarka alkhairi kai kai uwa ta yi kowa yi ku kuwa ku za ku fara yi kun noje kun na barin maryam ba ta sama ta maryam ta shi kashin ne zuwa duka zuwa ta mace ta mace ta mata da alkhairi ta maryam ta hanna uwa maryam sai ta zama da alkhairi ba ne ba ku labari ina hudu ya ta mata addu'a kullum kamar tsari jama'a da daga shaidan daga ita ita gaba da kuma kamar addu'a kai kuma Allah ya addu'a sai sai kan Allah ba ta dami albarka a takaice ne kenan addu'a uwa da da uwa zai ma uwa da uba na sama na yaro addu'a ta alkhairi da mulkin da ka danka na alkhairi kun ba da yadda na gama ka ga mishi da mai addu'a ta alkhairi wannan shine duk da akwai addu'a ta shahara ta na na magana da ake cewa baraka Allah da kuma da kaza wannan kashi wannan ba hadisi marfu ba amma ba bane mai milai ba da ake ma yaro amma ba dole bai shi ba kaka kawa la shi shi ma yana yi amma ba na bane saboda da kaza ita ce ma yaro kade illa da kai da kullum ta wuce da ake da wuce suka da karma sallah kenan wannan ita wanda wannan annabi ya kasa kullun ce kullun wuce suka da kalmatin da ta mar min kullu shaytanin wa hama min kullu amalin la ma wannan tayar kullun ce mana ta barkar barkar fi bilmu bi laka wa shakata wa barka shi da wa shakata birru wannan addu'a ce ta ta tabbata da mun daga hukan shi ne magabata wani yayi ta ba da bada karanta ta yace ta zai amma ta aka ba da himani ba amma kaka ce sai ita da addu'a ta alkhairi ya malam amma addu'a ta alkhairi ba bukata sai kuma wannan addu'a aka mishi babu wani abu illa abin da ake cewa akwai abin da shahara na kiran sallah da ya kiran sallah a kunnan dama da ya kama a kunnan hagu to wani matsala akwai da sai guda biyu ɗaya hadisi ne maudu'i na ƙarya bai da tushe ɗaya kuma da ifi wanda yake maudu'i na a mai kiran sallah a hannun kunnan dama a mai kama a hagu hadisi maudu'i ne na ƙarya bai da tushe amma hadisin kiran sallah a kun a mai kiran sallah ya zo shi kuma da ifi bai inganta ba dai duka dai babu abin yi kurin dai a mai addu'a kurin kurin a mai addu'a kurin ta albarka kurin shi kenan sai wa an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ليس ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند القدر متفق عليه abu da kibar labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa shadid bi sur'a ba mai karhi ba ana nihin ba mai ka mai doka kada ba shi ba mai karhi ba da ake nihin mai kan hakika ce inna mashadid mai karhi alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yake mallakar kanshi a lokacin da ya kushi ya jimure ya hade to kazibin al-ghadab kafin annas wannan haɗewa ba ƙaramin aiki bane ba wannan shine mai ƙari ana wanda yake mallakar kanshi lokacin da rushi shine mai ƙari na ƙiƙa wannan shine sai wa an suleiman bin sarad radiyallahu anhu qal كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه abinda yake wannan ruwa ta sunan bin sarat rabbi ya ce kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ina zanne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulan istaban wasu mutane guda biyu mazaje guda biyu suna zagin juna kusan hana bakan magana ga juna kasa a sabba larabci kurin mafi bakan magana mace zagi a hausa akwai ɗanyen magana mace a sabba kurin gaya maka bakan magana zagi ne gaya maka bakan magana zagi ne su dai suna zagi juna za mu ce suna haɗin bakan magana ga juna wa hadu ma ƙadimar waje ɗaya fuskar shi ta ja ya yi ja ya tsara hankali shi wani ta fakata a wuda jijiyoyin wuya sun tashi kada mutum ya yi hushi jijiyoyin wannan wuya sun tashi baƙe baƙe ya ji jawo سي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قال لذهب عنه أجل أنا بيتي ناسا وتكلمة إلا زي وانا كلمة وانا وشي ناشي دا يقنت وانا أبن ديك تالي دشي دا سبقا يتي إن دا زي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا وشي شي يقنت نمي كنا ta'awuzi yana sa iya sa fushi ya sabka magana kenan yin ta'awuzi bilan shaitan iya sa kenan zuciya ta sabka kuma aka bashi labari ga abin da annabi ya ga mishi kan ya mutsari a wajen Allah daga shaitani a zuci muttafaqun alayh wa an mu'adh bin anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man kazama ghaizan وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من من الحور العين ما شاء أبو داود والترمذي معاذ بن أنس كيتشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من كزم غيظا wanda ya haɗe hushi kuma wa huwa qadirun ala an yufidahu yana da ikon ya zartar da wannan hushi na shi mana yana iya bugawa yana iya maidawa zaga ba abin da yake tsoro ga wanda mai wannan wannan tsiyar ya iya mai komi ce mana ga yana da ikon ya zartar da hushin da yayi aiki da shi mana ko ya buga ko ya buga ko ya buga magana da yana dama yi amma sai haɗe to duk wanda ya haka sakamakon shi a wajen Allah ce da Allah subhanahu wa ta'ala ala rasul khalaqi yawm al-qiyama Allah zai kira shi a taron kiyama a hilin kiyama na kiran za a yi shi da kowa zai da shi za mu ta ta mu za a kira shi a hilin kiyama hatta yukhayyiru min hun in ma sha za a ce kaza mata aljanna nawa kake bukata mata aljanna nawa kake so baka nawa kake so ba Allah ya kaza ba nawa ya kaza ba kasar da ba magana wannan sakamakon haɗe kushi kai fadala shi sakin Allah ya jero cikin bayan Allah masu tsoron Allah ya ce wa da kazimin gaza wa kazimin gaza wa afin ala nas wallahi bil muslimin ko shi make masu haɗe kushi rawa abu dawud wa tirmidhi qala hadithan hasan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو سن قال لا تقدم فردد مرارا أو سني يتي لا تقدم النبي يتي أنا متمتون يا رسول الله مو وسيا النبي يتي كاكي وشي أما وسيا كاكي وشي النبي تمشكون كاكي وشي كاكي وشي nan illa ce babba nan hannukan da kake nan kushi musiba ne ya kafa na cikin al'umma wanda ɗan mutum shi komai na komai na iwa kanan aka yi shi komai na iwa kanan ana iya zagawa ana iya bugawa ana iya kashewa ma ce sa yake sakamakon haɗewa shi ne wani ke ce a nan mai san ce maganin hushi daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam abinda yake maganin mushi misali abu uku ta hanya uku kare da makaranta ruwaya abinda ke maganin mushi ruwa da bukhari ya muslim ya kawo idan ka hau kai hushi kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ruwaya in tabbatata ta ibn abbas bisa marfu'i manzon yake cewa idza ghadiba ahadukum fadasukun in da yanku hushi ishuru kanka yi magana in kai magana ya tuta mana kyau in kai wushi kurin rike kanka yi magana maganin wushi kanka yi magana wata ruwa mazana ke cewa ruwa da abu da kuma ta tabbata ruwa ya mazana ke cewa idha gajiba ahadukum huwa qa'im falijlis in ɗayan ku yi hushi iya tsaye to ya zamana ka zamana fa'in za ba a nuna gadar wa'ila faitarci in hushin ya ce da kasar nan amma bai zana an ma da tsayiya kwanta ma gaba daya yan a wannan ruwa ya guda uku suna karantar da mu maganin hushi in wuce musu wata karar maganin hushi da wani ko ne ta awuzi da kaji kan hushi a uzubin lamin shaitan rajin na biyu bacin ka shuru kakka yi magana da in ka yi magana za ta fito mara kyau rajin ji hushi ci zai magana ko rajin zai kai gaba ka kada da dama bayan ka huci kai shi ta'awuzi neman tsari a uzu billahi min shaitanir rajim yin shuru ka ayi magana ko mun kana tsaye zamna ka zamna in ka gano saura kwanta haka annabi karanta da wannan barana sallallahu alaihi wasallam wannan shine maganin mai san maganin shi ta hanya uku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin ta'awuzi in shuru da ana ɗaya a zamana zaman biyu ba kwanta shi kenan shara wannan hukun shara ya zaba ga maganin mugun randi maganin lalace zamantakewa wanda ga ainihin shi ne kuma lalacewa wannan shi ne kuma mun ji sakamakon yin haƙurin yadda Allah zai ma bawa wannan zaɓi na matan hurul in a filin kiyama Allah taimake mu da haɗa fushi kacin Allah ta yamma wal kazimina la ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin masu haɗe fushi to ai Allah ta ce wal afina 'anil nas akwai mutumin da zaka ne abu ya haɗe bai magana amma akwai rinkin iya jira ta gama ku akwai mutane da yawa ya suke magana amma iya nan abu ko shi karɓi abinka ya zama ta bakar ziyo zai ci maka mutunci zai rama to ba sauna ka haɗe kuma ka yayi Allah shi ya sa masu kyautatawa Allah sama alamu sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسي وولدي ومالي حتى يلقى الله تعالى وما عليه خليعة رواه الترمذي أبو هريرة يتشوى مزع الله صلى الله عليه وسلم يأتي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسي وولدي ومالي باوا بزي غشي با cikin jarrabawa mummuni ko mummuna ko a ranka ko a ɗiyanka ko a dukiyarka Allah na mana jaraba hala suna Allah kan cikin bayan shi ko ka sami shi lahiya ko wani mutuwar da ko a dukiyarka asara wannan abu ne yau da gobe an Allah kan bayan jaraba me Allah zai ma haka hatta ya rika Allah ta'ala Allah ya ma wani jarabawa kenan tana zubda ma kurakuranka kana rage zunubi har ka gamu da Allah babu laihi ko ɗaya tare da kai hake nan jarrabawa tana sarki ma bawa zunubai magana kenan can bayan mun karanta ce ba abin zai tada ma musulmi hankali tun daga tsaye abin da ta sai ma ka fara wasu kurakuranka sai wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qadama uwaynatu bin hisn فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يبنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا وين بن حسن يازو وجن دان وينشي الحر بن قيس يا كاو زياره to shi dan dan dan dan nashi dan dan wannan nashi al-hurb bin qais wa kai min nafar alladhi yudhim umar iya cikin mutane makusantan umar wani umar kisa dan umar yana sa qura'ul qur'an hawa da shi iya yawan zama da qura'ul iya girma kwalin qura'ul qur'an to shi al-hurb bin qais iya cikin qura wanda da qura mun hiya sunan majalisar umar su suka yawa su da musa musa dan ta qura'a an ta sunan sunan mana malaman an su ƙwararwa sahabai na bane ƙwararwa kin namu namu ne daban da na sahabai na sahabai ƙwararwa kin su ne masana addini hukumar da mutum iya karanta ƙwararwa ne har ce ƙwararwa kwata-kwata ma bai saman mamu yake ce kukan mada ma ƙwararwa a kan shi ka gani ba matsayin bai matsayin malami na addini ma ce ƙwararwa iya da baiwa har ce ƙwararwa ne amma bai matsayin malami ko a kowa haka ba ce malami na addini sai dai a karkara karkara sai ya raba gado ya gumce ya raba almi ya komi a karkara muna can ba mu damu shi ne malami shi ne fatawa ƙashi ake ɓanna karkara bi san kuma na addini ba kuma malami na ƙwararri su kuma mun bugan kawai su baka kamar malami ne shi kenan shi ne fatawa ta arame ta rabo arame ta gado ko mi su da rabo ta kaje kaje shagwar gidi ake to sunan ƙwararri kuma yake magana na sahabbai da makarantar ruwa ta Allah ba kuma zai ta sahabbai ya ce idan mun karanta aya goma za mu tsaya mu kiyaye haddace ta mu san abin da kake ni kuma ko ake da ita haka sabai suke shi za ka jima shi za ka a cikin sabai ba mata tsaye da yawa ƙwararraba sabai ba mata ta da yawa a cikinsu kamar da wani musulun ke cewa za ku waye gari mu waye gari ta cikin ƙwarra a kaɗan masu aiki da yawa masu fahimtar addini da yawa za a waye gari ƙwarra a cikin suna da yawa masu aiki kaɗan haka ne ake cikin su kenan su sahabbai makarantansu masana addini suna fiƙin addini kuma sun san addini kuma da aiki da shi haka sahabbai suke to yana cikin ƙoran sabai ba yana bane ba sai aka ce ma faɗi muku a ƙarakun min kitabillah ba sai muku neman cewa ne sai ƙorani su a can gari da ba yana bane ƙorani yanzu mutum wani ba sallama biya ba ita kan fatiha ba san ta kama ita kan fatiha ba san ta kama ba sai ka ba fatiha ma wani wani ce kuma fatiha da yake sai ka ga ba haka bane ba kada ce ga sanan ne ko an ce ƙorani ina tunanin wani yaran da ana farkon abin musabaka su yaran sun karatu wannan tsari na tajawidi da sauransu da nan garin da aka yi da aka zo shi kuma na tijji na malamin ƙura'ani ne sanar ne malamin ƙura'ani garin to ita yayi ne ga tijji na kace shi abu da kan da ƙa'ida ba haka bane ba amma maka ta ƙura'ani ne yace ba ban gane ba me ne ce aka fara dariya a wurin an gano yarinya tana son ta ji abin ba haka ba ta kanta ƙura'ani kuma shi kuma malami ne nan garin ma ba ƙura'ani ko kira ce haka kawai an kiyaye da na sanin kira kira da irin tada da babu gyara kenan abin da ke yin kira ƙur'ani kira a mujawwala kyakkyawa ke sun yi karatun ƙur'ani kuma sun san abin da ke yi to irin wannan ƙura ke ake magana su ne mazamana fadar umar bin khattab alamuyu to ya ce yuduniyu wa kana min an-nahr alladhina yuduniyu umar shi ukhra bin qais iya cikin mutan da annabi da annabi umar ya kusantar da su wanda umar ya kusantar an ce wani ya ta kamar abu sa'id wani ya ta sahabbai an ka ce ƙwararra irin namu ne ƙwararra gaba ɗaya sai da ya ƙasa ya ƙasa girga su da ya ƙasa girga su da ya ƙasa girga su da ce ƙwararra gaba ɗaya wani ne su yi biyu wani ne su yi goma wani ne su yi kaza haka suke juzi kaza ma samun complain namu gaba ɗaya yanzu sabai ya kaɗan ne ƙware ma ƙware ma kaɗan yaran su ƙware ma kaɗan ne amma aiki ɗaya ba ne ya ce hurbin ƙasa iya cikin wani na mutum samun bin khattab kuma su ne wanda su aka ci alamun mushawarati su suke su ne umar ke wa shawarar shi to wanda makarantar ku hunan kanu hau shubana lattijawa ne ko yara inda ka ta kasan kwadari cikin umar ko yaro ne ko babba ne ba wani tsoho ko yaro iyayen yin da ya kama aka wannan ya san kwadari to wannan ku ne a kusa a mata umar ko lattijin ne ko yaro sai ci ku hunan kanu hau shubana mata kal wani ne ko kuwa shabu ne ana ce wani shabu ne yaro iya tashi iya baligi ai zuwa shekara 33 ganin kuma ya sama ya ce wannan wannan wannan ne a ya shiga zan kuhuri ya shiga landa ta jawa kayan a kai sattan kuma shiga zan tsaye fakali oyonata libin akhihi oyonata bin hisin ya ce ma dan nan wanda shi na alhuru da kais ya ce ibn akhi ya dan nan wana لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لي عليه kana da matsayi wajen wannan wannan shugaba ka neman mu uzuri ina son shiga wajen shi baba baba ki baba ki da shi nan wannan shi fasta'zana fa'adan da Umar yadda mu'azinin akwai dan baban shi yazo ya saka gana da Umar bai san abin da yake zuciye baban da shi bai san abin da yake yi shikenan suka shigo da Uwaina da Hurr bin Qais suka shigo falamma dakal lokacin da suka shigo ma shi wanda bin hasan ya ce he ibn khattab he ibn khattab he kaza he ya ko yace gurin he ka san kalma ta kai ta barazana kun ba da cikin ta he ibn adam shi ce hi mana he he dai abin ne he ibn khattab kai ibn khattab fa wallahi na rantsi da Allah ma tu'tina al-jazal wala taqul bina bil adab ya ce na rantsa da Allah ba ka ba mu abin kwarai ka matsi hannu ba ka ba mu abin kirki abin kamata ka ba mu kuma ba ka hukumci da adalci ka san da ko ba umar bane ba dole ya hau shugaba ka ce ku haƙi da kai manta kakka kuma hada rantsuwa da Allah ba ka ba mutane haƙƙinsu kuma ba ka hukumci da adalci فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوكي به عمر يهوشي har zai hasna umar zai bula har zai haushi kenan umar zai zai haushi mana zai mai abin da zai abu hurr ya gano umar ya haushi zai haushi baban shi fa qala lahu hurr ya amir al-mu'minin inna allah ta'ala qala li nabiyhi khudh al-afwa wa amr bil 'urf wa 'arid 'an al-jahilin yace ya amir al-mu'minin Allah ya ce ma annabin shi sallama khudh al-afwa karkiran komi wa amr bil urf ka umarni da kyakkyawa wa a'rid an al-jahilin ka kawo da wawaye ga jahilin kawo da kai yace wa inna hadha min al-jahilin wannan ya ce jahilin jahili ne ya ce wallahi ma jawaza umar hina talaha iya karanta wani aya kuma fi sabka bai yi abin da ya niya ba wa kama wa kafin inda kitabin lahi ta'ala umar an ji aka aya an kare ba magana wata ma aya shiga mata wuri aya kaza da aka ce kaza wannan wajibi ne musahabi ne wani kaza kai mutum ya ce maka wannan wajibi ne wannan umarnin amara ne ko istibab ne ko alawun tuka ne kai mutum ya tambaya ka fita da ce kaza sai ya tambaya ma ta tambaya ka to wannan umurnin lilwujubi ne ko wani istibab ne ne wajibi ne to mutum soke bar abin kace ran da soke bar abin su sa ba ta Qur'an ce kurun Jesus cewa wannan umurnin annabi ya ce kaza su ba wani wani wani musabi ne kun sun bari annabi ya ce ayi haka za su a bari kun sun bari ma zai mutum ya tambaya wajibi annabi ya ce ai kaza ta tambaya ka to wannan umurnin da annabi ya ce ayi dan wajibi ne ko ko musabi ne annabi ta kai to wannan karar tanzihi ne ko karar talim ce wannan karar na makaruhi ne ko na haramci ne yau sai ba sabai sabai sabai sabai kuran hani hani ne ba sa yi kuma umarni wani ku Jesus ba ka mata mutum ka zo ba ruwan ka wani ka rike ba wani magana ba Allah in da ake magana wani kaza wani ba wani mutum gaskiya gaskiya kun mutum sai ya ce me kun yi in da ka iya baka iya kuma ba dora maka ba na bari kurin ka bari haka ne mutum sai wannan shine dai wannan ruwaya tamu ta ibn abbas wanda imam bukhari ya rubuto labarin umar da wannan wanda ya mishi bakan magana kuma umar ya so ya haushi kuma aka umar wa'azi da aya ta alqur'ani kuma umar kanta labarin da umar aka mai aya ba bai ci gaba iya tsayawa kenan yana bin umarnin Allah da yayi akan cewa ba da kauda kai kuma da umarni da kyakkyawa hanyar da mummuna وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه ibn mas'ud ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna satakunu ba'di atharatun yace bayana za a sami hihi ta kai na shugabanni su hihi ta kansu da kayan jama'a yace wa umurun tunkirunaha haka za a samu al'amurra wanda ku abu ne mara kyau za ku yi inkarin abu ne mulki da suka yi ya sauki da kenan ya mata labari za a samu shugabanni a zalimai ga cin zalin mutane kuma ga aiki manza ba su aiki da ya dace shi ne magana kenan ƙalu sabu suka ce ya rasu lalla ba ma ta amuruna to idan muka riski irin wannan shugabanni masu cin dukiyar talakawa ko masu cin dukiyar talakawa masu aiki mara kyau ba mutanen kwarai bane ba wani umarni ka ba mu wani umarni ka ba mu ya rasulullah sai ce musu tu'adduna al-haqqa alladhi lakum alaykum ku ku ba da haƙƙin da yake kanku na mabiya da haƙƙin shugaba ka ba shi na biyayya na da'a kai ka ba da naka wanda aka ɗora maka wa tas'aluna allaha alladhi lakum ko kuma naku da aka ce ni roƙi Allah saka mu ku nema wajen Allah kaga wannan inda aka haka an samu zama lafiya ba fitina cikin al'umma ba zanga zanga ko akwai ta babu wannan haka tsarin musulunci ba da yanzu akwai matsala da ake magana a yanzu na irin tsari na yanzu akwai bayani da magabata suke yi kan akwai bambancin wannan da magana ta wa shugaba magana da ya zalimci daban ne nan mas'ala ce ta an ci naka kai hakuri kakka bore wata zamanar zai iya cewa ku ba da haƙƙin da yake kanku wa inda rabuka alazar ko da sun bige ka wa aka zumala ko da shugaba ya amshi duke ka annabi ce kuma ya bigi ya bige ya baka shi game da yace hatta taro kufran bawa inda aka muku umarnin tawaye sai kun ka huci karara wata ruwa ta ce matuƙa ma a ƙamun salata matuƙa suna sallah musu da'a matuƙa suna sallah wata ruwa ce ya kunga ka wuce ƙarara a nan aka halitta inda damar bore a yi ko ce ma boren ɗan zai ka gyara ko da ko abin da ya kari ko ya yi ake kawo ne ma ya dama ko ya ka shirya wani shi tsarin musulunci hattara da yin haƙuri da yawa wani abin yakan zo kuma a yadda gaɓar nan ta biyo baya ta yi gyara inda ba ka yi ba kuma ka nuna cikin inda don an ci naka ba ba ka ba ka yi haƙuri da mutu sai ka ka hurci ƙarara ka musu tawaye masala abin da ya yi in hadda kuskure an ce alhalu ita wannan wulaƙar wanda suke shugabanni za a samu shugaban matsayin nasiha a ja hankalin shi a mai nasiha za mai haɗarin da yake ciki shi ne na kuma Allah wata amma kai gama gari ka ta da bore kuma a danko hekar sa matsala ka zama matsala ko ka fitina da bata gyara ko san irin an kuma abin da ake ciki abin da aka a libya abin da aka a syria abin da aka a yaman har yau misali iyana lokacin wannan Allah shi kan su bin baz su usaini sa rabanin ramona kuma wannan kanin namu ba samu su malamai ba masu kima idan duniya gaba daya ba wani gari ba kamar guda uku a yau babu ɗaya ba su kudu a yanzu a duniya ta duniya ba malamin da a duniya za a ce wani malamin ya magana duniya kowa ya ji babu ba kowa da sanin kusan babu ba malamin za a kuka a duniya ba malamin guda a ce wannan duniya kowa ya amince da shi kai da yan wani gari ko masu ta aƙida ko kaza suna girma shi masu wani wasu taso duka su duniya kowa ka ce usai mini an ga ce bin baz an ga ce albani an san da maganar su wani malaman tun da ran su yi tun maganar suna rike hannun matasa kan kan bore kan kuyi kuyi hakuri sun yi bakin ƙwarin su allah ka abun suna da ran an taso da abiyar ibi tashi ba ai suna mutuwa kuwa duna abin da zai fitina ganin laraba mafi yawa ba mutu su to da bayan sun mutu su ko masu neman abin ya suke cewa ko su ce misali usaimin zan shi albani sun san bai da hukuma ya su ce usaimin malamin ga hukuma ne bin ba zama malamin gwamnati ne kudin suna bin biyayya da suke shirin saudiya ta nan suka rika sa mutane suna suna ture fatawar bin ba ko usaimin shi ma albani ko su ce albani shi bai da bai hukuma shi da makai ce yake ya ko su ce mai ko murji'i ne shi ma gaskiya wasu ce murji'i ne dan zai ta abuwa abu ne suka zo haka an zaka wasu na kiran sirrin nan malama da gani suna kawo wani malama suna aiban ta sauna hanya kai ko har a yanzu duk wani bangaren duniya je malami ne ya san wannan san kimar su to kwarai sun sha riki hadin matasa kan ku yi hakuri ku riki haka abin ya zo zai gashi kowa inda yake na shi ke ga amara kungiya guda ko amara yakin can karshe da arzikin tazo da ta hudu guda biyar kuma kuma kuma kuma zakarin kuna kashe kanku don zama da su Syria da ta tashi ahlus sunna wal jamaa waye dan wasara cikin a gida ba da sunna amma karshe da sun gida ko biyar su kuma mu maki sai kaga wannan bangaren ya ce ya kashe wannan nan nan Nigeria Nigeria na da ta boko haram no ne hidda ta kai da shekauki da waye aka yi ɗan waye mahaunu birnin barnawi ko aka yi ko a hidda kai shugaban uku suka yi uku suka yi shugaba kuma ƙarshenta ɗaya ne kashe ɗaya sun taso har ɓangare uku shi wani mahaunu birnin ɗaya da ya fita shi shekauki kira a zo za a sulu ko wanda ya mai zamba ya kama shi a hili ya kama shi da wuka ya yanka ya ce tun da ke shahadi ko tun da jari shahadi ɗin da yau ya kashe wani munawikin da kashi da kashi yankan shi kuma da an zo da mutane mutane shi wanda ya zo bai jama'a masu yawa sun yi kashe shekaru suka yanka shi shi ma gwamnati bangaren suka kashe shekaru shi ma suka yi abin haka ake kai Allah kan Allah sa Allah kan su ne abin gaskiya kan fitana ko da wani Allah abu da ana sai kurin da kare su ne kurin wa wa su ga wucin ba ta hura wuta ta fitana tsakanin amma ga abin da annabi kan da mu in dai an hana kai ne to annabi ta kai hakuri sai ka ga kan huce karara a nan da yake da dama kuma uzuri a wajen Allah kuma shi ma ya bukata ka shirya shiryawa za ka iya maganin wannan Allah wanda shi ne abin da annabi karanta da musulun salama ya ce kenan innaha satakunu ba'adi asaratun wa umurun tunkirunha za a samu bayana hihi ta kai da al'amuran da kuke ki suka ce ya rasulallah fama ta'amurna wani umarni daga abun nan in yazo ce tu'adduna al-haqq alladhi alaykum ko ba da haƙƙin shugabanni da yake kan ku wa tas'aluna Allah alladhi yakuruji Allah na a wani Allah wannan ruwaya bukhari zaka muslim na kawo wa ana abi yahya usayd ibn hudayr radiyallahu anhu anna rajulan min al-ansar qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasta'miluni كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فسبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه yace manzana sallallahu alaihi wasallam wani mutum cikin ansar ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya manzan Allah ala tasta'miluni ma'ana iya nema a bashi aiki shi ma ban aiki yi ba za ka ban aiki yi ba a cikin daula ta musulunci kamar ta amalta fulanan kamar da ka ba wani aiki shi ma nema a bani mana rasulullah sai annabi ce musu innakum satalqawna ba'di atharata bayana za ku samu hihi ta kai na shugabanni su yi ta kansu akan ku fasabiru annabi ta koyi haƙuri hatta talqauni ala alhawl ku yi haƙuri har ku game da ni a tarkin alkausa wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kanta ai haƙuri sai nan sai da mutum da kace sai cikin sabai ansar ba wa ana abi ibrahim abdullah bin abi awfa radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيها فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف بدك رواية abdullahi bin abi aufa ke ba da labarta manzan allah sallallahu alaihi wasallam fi ba da ayyami allatin da ke fiye da cikin kwanaki na jihadi da yake inda yake gama abokan gawa cikin wani yake shi takaice intazar annabi ya tsaya ya jira hatta idan malatu shams sai da rana ta dan karkata daidai shiga azhar kama fiye da cikin sahabbai yake hudu ba ce wake kira ya yi wannan ya jama'a la ta tamanna wule ƙala abu kakku yi gurin gamuwa da abokan gaba a gamu a buga a buga a mutu a kakku yi gurin gamuwa da abokan gaba na ce ba da biyu ma'anin magana kakku rika ji da kanku a yi musu a shirye muke ko muna da yawa ko kayan mu maka za a gaba su zo ma'ai bala'i kakku yi haka ya ce wasu adullah la'afiya ko roƙi allah ya baku lafiya ta musibar coach zaman allah ka lafiya ya yi sai in ya kama ya ya zama dole shi yasa sai ke cewa amma fa'in da liƙitu mu fasibiru in allah sa abin ya gamu kun gamu da abokan gaba to anan fasibiru sabiru wa sabiru wa rayuwa sabiru ku yi haƙuri ku jimri amma haka kurin kwakwari ma bala'i bala'i yanzu ya ce ku roƙi allah lafiya amma faiza da ƙidun in kun gama abokan gaban fasibiru ku yi haƙuri shi ne ce wa alamu annal jannata ta tafi da su kusan da cewa ba aljanna ana samun aljanna ƙarƙashin inuwar takobi mana a jihadi fi sabilillah kana akwai jan hankali akan dagewa wajen jihadi kuma da samun fadala ta shahada a wajen Allah subhanahu wata'ala amma kun haka ji abu da kun kun ce mun daga dadi mun daga dadi kun ji abu an ga shahada ko a yaki ya kama kuma ana mai shiri wannan shine tsarin na musulunci Allah ta yake mu da aiki da abin da muka ji kuma kurakura Allah gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته